أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna cikin sharhin baitin nan da yau ya ce hajjun wa umratun wa sirru sadaka min hilli mali ni'matil sadaka daga ciki za mu tashi shakarul baiti na ƙarshe inda ya ce sirru sadakatin wato daga cikin mukaffiratu zambi abubuwan da suke kankare zunubi akwai sirru sadakatin asirta sadaka ko ka ce ɓoye sadaka wafil hadisi ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce sadaqatu sirri sadaka ta asirce wanda mutum yayi tsakaninsa da Allah ba wanda ya sani daga shi sai ubangijinsa sai wanda ya bawa sadaka to ifu gadabar rabbi tana bushe fushin ubangiji inda Allah ya fushi da kai saboda wani laifi da kai Allah yana nufin yi ma azaba lokacin da ka bada sadaka a asirce da ikilasi dan Allah to Allah sai ya janye wannan fushi nasa gare ka. Wa ƙala alaihi salatu wassalam, a wani hadisi kuma manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce, Arba'atun min kanzir janna, abu hudu suna daga taska ta aljanna. In an ce taska kamar a duniyance wani suto ne da mutum ya jibge shi da dukiya ya kulle, ko kuma banki ya je ya bude akawun ya zuba kuɗi mai yawa, ya taskance shi saboda ko ta kwana to shi ake ce masa kanzi abubuwa guda suna daga cikin taska ta aljanna na farko manzo Allah ce ikfa'u sadaqati boye sadaka can ba shau ya ce sirru sadaqatin ba to nan kuma manzo Allah ce ikfa'u sadaqati boye sadaka ba wanda ya san kai sai ubangiji wa kitmanul musibati da boye musiba da ta same ka wata asara ce ta same ka ba wanda ya sani to kar ka yi laki ka dinga kai karar Allah wajen bayin Allah wanda inda riba ka samu kazama riba ba wanda zai sani to in masifar ta zama ka shanye ka boye kayanka yana cikin taska ta aljanna da in ka je kana yada wa mutanen da ba iya maganin komai za su ma ba kamar ka kai karar Allah ne wajen mutane Allah ya jarrabe ka ya dora maka musiba kana tallar kana terere to boye wannan musiba yana cikin taska ta aljanna sannan abu na uku manzo Allah ce wasilatul rahimi da sadar da zumunci sadar da zumunci ba kalamin abu bane yana daga cikin taska ta aljanna na hudu shine wa qawlu la hawla wala quwwata illa billah da fadin la hawla wala quwwata illa billah idan baka da da kudin da zaka yi sadaka da shi ballantana ka samu taska ta aljanna ba wata musiba da ta same ka ballantana ka boye baka samu wato damu sadar da zumuncin ba to ka yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah domin ita ma taska sai daga cikin taskokin aljanna sai malam yace shehu da yace sirru sadaqatu asrta sadaqan nan to lakinna cewa ita sadaqan nan fa ana so ta zama min hilli malin daga halaliyar dukiya ba wai asirta dukiyan ba ba asirta sadakan ba ba ba da sadakan ba asalinta ya zama an same ta ne min hilli malin daga halaliyar dukiya. Iz domin la yaqbalu Allahu sadaqatan min harami. Allah baya karban sadaka wanda aka yi da kudin haram. Ya anna Allah ta'ala dalili ko shi Allah ta'ala dayibun mai tsarki ne. La yaqbalu baya karban komai illa dayiban sai mai tsarki. Saboda haka asalin dukiyar da zaka yi sadaka din ta zama tana da tsarki ta halal sai ba ta haram ba. Bi kaulihi ta'ala a dalilin fadin Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan lazina amanu an fi ƙumin ɗayi ba ce ma ka sabtu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ku ciyar daga tsarkakan ko daɗaɗen abin da kuka tala na dukiya bi ma'ana min ɗayi ba ce ai min halali ma ka sabtu daga halal ɗin abin da kuka tala na kuɗi ku dinga ciyarwa da shi ba da haram ba wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an rawaito hadisi daga sayyidina abu hurairah idan Allah ta tabbata gare shi kala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ina fata an gane man tasaddaqa duk wanda yayi sadaka bi adli tamratin da abin da yake daidai da ƙwayar dibino abin da kimarsa bai wuce kimar dibino kwaya ɗaya ba ko dibinon ne ya bayar ko wani abu ya bayar sadaka wanda kimarsa bai wuce a daidaita shi da kwayar dibino ba kuma wannan sadakar da ya bayar min kasibin ɗayibin daga neman kuɗi na halal ba wai ƙanƙantar abin ake duba ba tsarkinsa ko da abin bai wuce daidai da dibino ba inda ya samo shi ne ta hanyar halal sai manzo Allah ce wala yaqbalu Allahu illa tayyib kai kwa ka sani Allah baya karba sai mai tsarki wannan kamar jumla ce i'tirabiyya da ta bujiro tsakanin zancen da ake yi zancen farko bai kare ba sai kuma aka shigo da wata kalma ka gane ai man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin ƙarashin zancen wa inna Allah ya taƙabbalu ha bi yaminihi kuma yurabbi ha li sahibi ha kama yurabbi a hadukun faluwahu to amma sai aka shigo da jumla itiradiya da aka ce man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin halali sai manzo Allah ce wala yaqbalu Allah Allah baya kalban sadaka illa tayyibu sai mai tsarki haka nan kowane irin aiki ko sallah ce da mutum ya yi bai yi ta da tsarki da ikilasi ba ya sa riya Allah ba zai karba ba to wa inna Allah ka sani shi Allah ta'ala ya taqabbalu yana karbar wannan sadaka da mutum yayi da kudin halal bi yaminihi da hannunsa na dama na iko hannun damansa na iko na kudura lokacin da ka bawa miskinin nan ko mai bara kai a ganin ka mutum ka bawa miskini to amma hakika Allah ne ya karbe ta Allah yana kalbanta biyaminihi da hannunsa na kudura summa yurabbiha sannan Allah zai dinga renon wannan sadaka din li sahibiha ga wanda yayi ta kama yurabbi ahadukum kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake renon faluwahu dukushin sa dukushi shine kalamin doki wanda kafe shi dan kankani kana renon sa bai kai girman da za a haushi ba bai kai na za a tsora masa siddi a sa masa linzami ba kana bashi abinci kana bashi ciyawa da gero da dusa domin ya girma ka tsora masa siddi da linzami ka hau to yanda kake renan wannan kalamin doki naka to haka nan Allah yake renan wannan sadaka da ka ba daidai da kwayar dibina ka gane ai ka san ko shekaru ba kaɗan za a yi ba Allah renanta sai an je lahira ka ga an murgino ƙaton lada manzo Allah ya ce hatta ta kuna misalar jabali har sai ta kai misalin girman dutse irin dutsen Uhudun nan gashi dai bata wuce girman dibino ba amma saboda hannun Allah ake renanta kuma an dau tsawon lokaci ana rena tana tana girma tana girma to in aka zo lahira sai ka ga mulgino wani lada kaman katan dutse har kai ka ka dinga tambaya to wannan aina ka same shi kai dai baka san kai aikin da ya kai wannan ba sai a tuna maka ka manta lokaci kaza da kaza da ka ba miskini kaza sadakar abin da bai wuce dibino ba saboda kayi shi da kuɗi mai tsarki da kuɗin halal Allah ya yi renanta har ta girma ta zama kamar wannan katon dutse. To, wato abin da ke gaskanta wannan hadisi shine ayan nan ta suratul muzammil da Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajran. Allah ce wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar da shi ga kawunanku kamar sadakan nan da kai da dibiro da dukiya ta halal min khairin na wani abin alheri ko mun kankantarsa kuma abin da kai sadaka da shi na alheri ka gabatarwa kanka a lahira to Allah ce tajiduhu inda Allah za ku tarar da shi a wajen Allah kaga an an je lahira kenan kuma za ku same shi huwa khairan shi ne mafi alheri akan wanda kuka ci ko kuka bari a duniya kuka mutu kuka bari kuma za ku same shi wa azama ajran shi ne mafi girman lada fiye da yanda kuka ba da shi a duniya za a mulkino muku katon dutse saboda Allah ne yayi tarbiyyata yayi renanta kamar yurabbiya hadukum faluwahu kamar da ɗayan ku yake renan kalamin dokin sa to sai malai yace fa idza kana min halalin fassara wancan baiti da shehu yace min hilli mali to fa idza kana idan sadakan nan da ka bayar ko mun kankantarta in ta kasance min halalin daga kudin halal ne to fa ni matilka sadaqatu ma dalla da wannan sadaqa al maqbulatu abar kalba a wajen Allah al mardiyatu abar yadda a wajen Allah fa ni matilka sadaqatu al maqbulatu mardiya ma dalla da wannan sadaqa karfadiya kuma yardajjiya a wajen Allah wa amma idza kana min ghairi al halali amma idan sadakan nan da mutum ya bayar ta kasance ba da halal ba ne ya ba da da min gairar halal daga wani abu wanda yake na halal to fa fi halwa idun nalkon azaba ne zai tabbata a cikinta a maimakon a bashi lada sai a mai da ita azaba kuma a nalka masa ita a cikin jahannama dalili ko liqaulihi domin faɗin manzo Allah alaihi salatu wassalam yace man asaba malan min ma'asamin duk mutumin da ya samu kuɗi ta hanyar haram shine min ma'asamin ta hanyar zunubi fa wasala bihi rahiman sai ya sadar da zumunci bihi da wannan kuɗin haram din yana da wasu ƴan uwa na zumunci dangin uwa ko dangin uba yaje ya kai su maka ko ya saya musu gida ko ya kawo musu buhun shinkafa da kayan abinci duk wata yana kula da su yana sadar da zumunci amma ba da kuɗin haram irin balayin gwamnatin nan 'yan boko ko 'yan siyasa da za su yi babakere a kan dukiyar al'umma yi mana suna kai mutane maka suna kai 'yan uwansu maka da wane ne ai ba nasu ba ne don da biyan su ake albashi kuma su wawuro wani abu na al'umma su zo su suna sadar da zumunci au ta sadaka bi ko kuma yayi sadaka da shi ana neman wata gidauniya ta ginin makaranta ko ginin masallaci ya kawo ya mulmulo kuɗi yake ga sadaka nan au an baka fi sabilillah ko ya ciyar da shi fi sabilillah a tafarkin Allah ya je ana gina masallaci ya kawo miliyoyi ya bayar yace a gina masallacin juma'a alhali kudin al'umma ya sato bai yi adalci wajen rabon wannan dukiya ba kowanne ɗan ƙasa yana da hakki a wannan dukiya in shugaban ƙasa ne in gwamna ne duk wani ɗan jihar nan komin kowane ne mace da namiji babba da yaro yana da hakki a wannan dukiyar jihar ba wanda ya ga dama yake wato zai bawa ba ya hana wanda ya ga dama sai yayi taimako da shi fi sabilillah cikin hanyar Allah wajen ginin masallaci ko gina makaranta ko wani abu na ayyukan alheri to jama'a Allah zalika jami'an Allah zai tara dukkan wannan kuɗin da ya kashe gaba ɗaya na sadar da zumuncin da na sadakar da na taimakawa fi sabilillah thumma qazafahu sannan Allah ya jefa shi bin nari a cikin wuta da shi da kuɗin nasa Allah bai karɓa ba duk abin da yake bayarwa na sadar da zumuncin ko kyauta ko sadaka ana talawa a lahira sai ya zo za a haɗa shi da kuɗin Allah ya jefa shi a wuta don saboda me ba ta hanyar halal ya samu kuɗin ba wannan na shi yasa shehu tun farko ce maka sirru sadaqati min hilli mali asirta sadaka da aka yi ta da halaliyar dukiya ba da kuɗin haramun ba aha wannan ha yana daga mukaffiratu zunubi ta'alimu subiyatin daga cikin abubuwan da suke kankarewa bawa zunubi shine ta'alimu subiyatin ilmantar da yara ƙanana ai alquran ka koya musu karatun alqurani yana cikin abin da ke kankare maka zunubai wa fil hadisi yana ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya ce inna ta'alima subiyani ya haƙiƙa ilmantar da yara ƙanana ka koya musu harufa na alƙur'ani ko ka kai ko ka koya musu karatun alƙur'ani da baki ko ka koya musu karatun fiqhu da za su san tsarki da alwala da sallah ina fata an gane ilimi dai na addini na kowanne fanni ka koya wa yara ƙanana manzo Allah ya ce yudfi'u gababar rahman yana bushe fushin ubangiji ar-rahman inda Allah ya yi nufin azaba gare ka eh to a dalilin wannan sai Allah ya janye azaban nan gare ka kuma kamar yadda mai matanin risala ya kawo anna ta'alima sigari da kitabin lahi yudfi gababar rabbi a cikin muqaddima na risala yace hakika ilmantar da yara ƙanana ga littafin Allah to yana bushe fushin Allah ba ga shi ne koyarwar kadai ba har al'umma gaba daya inda an yi wa Allah laifi yana nufin yi wa wannan al'umma azaba in ya duba albarkacin ƙananan yaran nan masu koyon karatun ƙur'ani da ake koya musu to Allah sai ya janye wannan azaba tasa gare su wa ruya an rawaito hadisi anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ce wato kai kai khairun nasi wa khairu man yamshi ala jadidil ardi al muallimuna shine kabarul mubtada manzo Allah ce kai khairun nasi mafi alherin mutane wa kairu man yamshi ala jadidil arabi mafi alherin wanda yake tafiya a bayan ƙasa duk wanda yake taka ƙasa a duniyan nan wanda yafi kowa alheri manzo Allah ce almuallimuna masu ilmantarwa malamai almuallimun wanda suke koya wa yara karatun alkur'ani kullama khalaqa ad-dinu manzala ce duk lokacin da addini ya tsufa aka fara mantawa da wani abu na addini to jaddaduhu sai su sabunta addinin su malamai kenan a dalilin karantarwar da suke yi da wa'azi da suke da tunatarwa abinda da an san shi ma an manta sai su su jaddada wa mutane wannan ilimi na addini shine ma'anar kullama khalaqa ad-dinu wato shi khalaqa dinnan na tsufa ne wato aka ce a saubul khaliku ana nufin tufa wanda yake tsoho tsimma to nan ma da yake halaka yana nufin ya tsufa duk lokacin da wata wata sha'ira ta addini ta tsufa mutane suka fara mantawa da ita to a dalilin karantarwar malamai sai ya zama jaddaduhu malamai sun jaddada wannan sha'ira ta addini Uduhum manzala ce ku dinga ba su kyauta da sadaka ba sai sun roƙa ba ba sai sun nuna kwaɗayinsu ba, wala ta sa'ajiruhum amma kar ku ɗauke su haya ku dinga ba su albashi don su koyar mu da ‘ya'yanku karatu. Wannan ba a so, don malamai al'ulama'u walasatul anbiya ko kuma a manzanni mun ji da yawa, Allah ya haikata suna cewa ƙulla as'alukuma alaikum. Ƙulla as'alukuma alaikum min ajirin. قل لا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله من الله ne mai ba da umarni ka gaya musu ni ba na tambayar ku ku bani wani lada in ajiriya la ajiriya lada na in bai kasance ba a wajen kowa illa alallahi sai a wajen Allah to kai ma malami haka ake so kai koyi da annaba dan kai magajin annabawa ne saboda haka a wannan hadisi manzo Allah ya ce uduhum ku dinga basu kyauta da sadaka ba tare da yankewa duk kwana kaza za a ba da kaza ba ba duk laraba za a kawo kudin laraba kaza ba ba ƙarshen wata za a kawo kudin wata ba ina fata an gane shine ma'anar hadisin ku dinga ba su kawai kullun ka samu ka ba su wala ta sabiru amma kar ku ɗauke su kwadago akan koyarwa fa tukrijuhum sai ku fitar da su daga tsari na koyarwa a to kana ba da kuɗin wata in baka bayar ba sai a kolo ɗanka to kaga an fita daga tsari duk karatun da za a yanzu ba da shi za a yi ba in ya koma kuma an wuce shi dama nizamiya ne ba kowa zai zo da allansa ko littafinsa a dora masa ba wanda an kore shi ma in ya dawo daga inda aka kwana nan za a tashi ina fata an gane to me ya kawo haka biyan lada da fi sabilillahi ake yi ba wanda za a kora kuma za a hada mai karfi da mara karfi da a matsayi ɗaya in ka kawo iya ƙarfinka ka ba da sadaka ko kyauta wancan ma talaka ya kawo ɗan abin da ke wanda bayi da shi ma bai kawo ba sai a haƙura a zauna ba za a kori ɗan kowa ba kuma za a daidaita su wajen koyarwa to amma in ya zama an mai zabin ƙwadago ko lada to fa tukurjuhum sai manzo Allah ce sai ku fitar da su daga wannan tsari na ilmantarwa fa innal mu'allima manzo Allah ce ka shi malami na alqur'ani idza qala lisabi in yake wa yalo karami qul bismillahir rahmanir rahim in yake wa yalo karami ka ce bismillahir rahmanir rahim farkon san da zai koya masa karatu kenan fa qala sabi sai sai wannan yaron ya faɗi kamar yanda malamin ya umarce shi fa qala sabi bismillahir rahmanir rahim sai yaron nan ya faɗi kalmar bismillahir rahmanir rahim to manzo Allah ce kataballahu ta'ala bara'atan lil muallimi wa bara'atan lis-sabi wa bara'atan li abawayhi minan nar ka gane kalmar farko da aka fara kawo shi gaban malami malami ya ce masa ka ce bismillahir rahmanir rahim sai yaron ya faɗi bismillah ko ko da bai da baki ba irin wanda ba za su iya furta karatu daidai ba ko cewa bishni yayi amma yayi amma ni ya sadi abin da aka faɗa nan shi shine shine shine ya faɗa to kataballahu ta'ala Allah zai rubuta bara'atan kubuta minan nari daga wuta lil muallimi ga wannan malamin da yake wa yaro kace bismillahir rahmanir rahim sannan wa bara'atan Allah zai rubuta bara'a kubuta minan nari daga wuta lissabi ga shi yaron nan da ya fara tun daga lokacin shi an kubutar da shi daga shiga wuta sannan wa bara'atan li abawai Allah zai rubuta kubuta gabalun minan nari daga wuta li abawai ga iyayen nan nasa guda biyu uwarsa da ubansa da suka dauke shi suka kawo shi gaban malami ya koya musu karatun Qur'ani kaga wannan ba kalamin falala bane wa minha yana daga cikin mukaffiratu zunubi abubuwan da suke kankare zunubi shehu ya ce salatu saffi yin sallah a cikin sahu wato sallah salatul jama'a yin sallah a bayan liman tare da sauran jama'a qala ta'ala a qur'ani Allah yake warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u malaman tafsiri suka ce ai sallu ma'al musallina ku yi sallah tare da masu yin sallah ba kai sallah kai kadai ba ka je masallaci ka shiga cikin masu yin sallah kai ma kai sallah tare da su wa qala alayhi salatu wassalamu manzo Allah alayhi salatu wassalamu ya ce man salla arba'ina yawman as-salata man salla salatan duk wanda ya sallaci sallah arba'ina yawman tsawon kwana arba'in fi jama'ati kuma a cikin jama'a tare da liman la tafutuhu fiya takbiratul ihrami ko kabbara harama kwaya ɗaya ba ta tsere masa ba cikin sallolin nan na kwana arba'in kataballahu lahu bara'atayn Allah zai rubuta masa wato kubuta guda biyu na farko bara'atun minan nifaki wannan ya kubuta daga munafurci har ya mutu ba zai zama munafiki ba wa bara'atun minan nari kuma za a rubuta masa ya kubuta daga wuta in ya je lahira Allah ba zai sashi a wuta ba kamar ya yanta kansa daga shiga wuta in ya kwan arba'in yana sallan farilla a cikin jama'a ko kabara harama ba ta tsere masa ba sai shehu ya ce fa kullu za ai hazal mazkur dukkan waɗannan abubuwan da aka ambata fa min al fawaidin nafisa daga fa'idodi masu daraja masu tsada dukkan su zakaru ai sadatuna shugabanninmu na addini zakaru sun ambaci wannan hadisai fi sufi a cikin takaddunsu ai alkutubi a cikin littattafansu ina fata an gane wato sun ambaci adabal muridi ladabobin da muridi ya kamata ya yi inda munajatihi li rabbil majidi yayin ganawarsa da ubangiji almajidi mai girma in ka in kana neman ƙalin bayani da ƙalin falala irin wannan to ka je ka bi littattafan sadatuna shugabanninmu na addini zakaru da suka ambaci wannan fi su a cikin littattafansu domin su koya wa muridi ladabin da zai dinga ganawa da ubangijinsa almajidi mai girma to alhamdulillah saura baituka na gaba